أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 19 ga watan Rabi'u Thani hijira shekara 1442 wanda ya dace da hudu ga wata na wata na goma sha biyu shekara dubu biyu da ishirin a darasinmu da ya gabata mun tsaya cikin suratul kaf mun tsaya aya ta tisa'in da tara mun ce goma tara da tara kina yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari daidai bismillah Allah rama wa arzana jami'a وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا نعم آه الله سبحانه وتعالى nan wani bangare na wannan sura na ji mu labarin mahashar ma'ana hilin kiyama bayan busa da shi na tashi a hilin kiyama ya ce wa arada na jahannama yau mai zin da kafiri na arada a wannan rana za a bujuro jahannama a tsoron halitta wadda za a zo da hilin kiyama za a zo da jahannama a sura ta halitta wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin cewa wai za ra'atu min makanin ba'idin sami'u laha shirika idza ra'atuhum min makanin
Allah ce wa idza ra'atun min makanin ba'id kaga nan wata halitta ce ta musamman amma ba karamin halitta ba yace idan ta gansu ya ta ga ƴaƴanta ta kawai daga nesa min makanin ba'id yadda take kamar zaman aka ce aka ce godiya ta ga abin abokin bujini dan take neman ta je ta haɗe yace idan ta gansu daga nesa sami'u laha taghayyuzan wa zafira zaka ji tana ƙara na hushi tana boda tana boda na neman haɗe wancan ɗaya nata kenan wannan wata halitta ce zaka gidan kiyama sura ta halitta cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yuta bi jahannam yawm al-qiyama ma'a sab'un alf zimam wa ma'a kulli zimam sab'un alf malak yujurunaha ruwa musulun cewa za a zo da jahannama a yajin kiyama da linzami da Allah ya mata linzami dubu saba'in linzami dubu saba'in ya ce kuma a kullum zima kowane linzami iya da saba'in a hankasa malakin ijiruna iya da linzami iya da mala'iku dubu saba'in suke rike linzami guda linzami dubu saba'in kowane linzami guda mala'ika dubu saba'in suke rike shi kasan halin sura ne ya wuce kullonka girman ya wuce gaya haka za ka zuri kiyama dan uwa a ce maka koyon binzami ma dubu saba'in kurin a cikin wata halitta kuma a ce mana zama a ce ma kato ne dan dako kato mai kai aka ba shi dukiya dubu saba'in aka ba kalmi wani ba kuma ba kato mala'ika ne kuma mala'ika ma ba dubu saba'in mala'ika ma kowane linzami dubu saba'in kowane linzami guda mala'ika dubu saba'in an kai lissa zai baka katin miliyar nasa miliyon miliyar hudu da miliyan ɗari tara miliyar ba miliyan ba biliyan sun jira ko biliyan biliyan hudu da miliyan ɗari tara wannan kurin kai yanzu ko kasa kai ko ko shi nuwa ko ko kasa karana san kananta a ce miliyar ba miliyar hudu kasan mutum duniya ce mai girman gaske illa kullum imani da mai wuce ka kawo na kwallon ka ya so da kasa da mu abin iya da girman gaske ɗan wanda za a ce ƙato ɗaya a na gari da ƙato ɗaya na jahannama haƙo za a girma shi a zaɓar ta shiga girman haƙorin shi ce gaban girman musu mu to wajewa wani haƙo haƙori ne ba kan ba na ɗan wuta ƙato da duk yake ɗan wuta ta shiga da kyau kasan da girin ya shiga da kyau in ka abin girma ya girma abin ya shiga haka za a ɗauka kawato da girman gaske yau yau kina abin akwai girman gaske wuta tana girman gaske ka shi ne allah ya ce wa a radina jahannan yau mai zirkata za a bujuro da wuta a wannan rana musamman don kafuri kuɗa da su ne a gaba shi wani mana ba kafuri kuwa shiga bai dawo ma ciki ya ce aratan idan ana bi ana bujuro abu gasa nan za ka ta kidan ana kallon ta halitta ce ka sanar za a bujuro a yi kiyama Allah ta ce allazina kan ta'awilu fi kitan an zikin ka sai a ga maka wannan mutane wanda ake sawa wannan wuta su ne wanda allazina kan ta'awilu fi kitan wanda idanuwan su fi kitan an zikiri wanda mana ko aka da galgadi da ake ba ta ji ba ta gani wa kan lan tasbihu sam'a ba ta jin wani ba sa ganin aya kira wannan rashin shuraren wa'azi amfani da wa'azi da rashin lura da ayoyin Allah sai kika ga wannan halin Allah kiyaye ne Allah ce gaba
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
نعم أنا مغانا دا wani hali ko wauta ta mutane ba suke kan wani mugun aiki kuma suna ga wani abin yi Allah ce a fahasiban da zina kafaru an yi tafidu ibadi min duniya waliya shin wannan kawaran suna tsammanin wani abin kwarai ne su ɗoki bayina su bar ni su ɗoki bayina su ne waliyansu suke ba su umarni su haɗa ko su haramta ba ni ba ya za ka shi bawa na Allah Allah shi ne ya san wata uluhiyya Allah la ilaha illa hu babu wani mai halitta wa haramtawa wanda za ki bin dokai ɗari sama ɗari abubuwa ya halitta sai Allah ne sai za ka bar ka kama wani wanda ba Allah ba bawa na Allah ibadi bawa na Allah ko ka bashi haƙƙin Allah kar ta babu mai girman zalunci kamar mushriki zalunci da girman shirka mana shirka zalunci babba dan kada ki haƙƙin Allah ka ba bawa na Allah nake na abin wani abin wanda bai dace ba amma suna kan tsammanin wani abin yi ne don ganin haka suka ga manya na yi haka suka gada ana yi suna ga wani abu ne na kwarai alhali mugun aiki to shi dai Allah ce wannan inna a'tadna jahannam lil kafirin nuzula to Allah sai ba ne kai ne shi Allah tuni ba gaba zai ba Allah ce mun riga tuni mun tattali ai shirya jahannama tana nan Allah tattalinta ga duk wani mutulu ita ce masarki shi can ne makomai shi hake na wani tsayin Allah ya fiye tsara komi kusan akwai kuma ta aƙida a nan cikin san da abu musulunci ma cewa wani ta nama ga wata gida ga duwan shirme ne tunan Allah ce a sadana tunan ya rabu ya tsaye ta ƙari kuma ga nan sallar salama a hakika ya tabbatar da cewa an gwada min ita hawo da cewa inda ke sallah ta kusurfe shamsu sahabbai sun gan shi ya ja da baya wani lokaci iya baya baya wani lokaci sun gan shi ya kamo abu ya rike haka ya gaba ya jana baya wanda bayan tsari sarrafa ta yasu da zai mun ga ka kamo na baka jana baya ka take a rike ya ce a lokacin da zai a wani wurin ba abin da Allah bai gwada mu ba hatta wuta da aljanna ya ce bin taɓa gaba abu mahi alkhairi irin wanda na gani a yau haka bin taɓa gaba sharrin da na gani a yau an gwada mana ta wuta da aljanna a tsakanin wannan bango wannan kamar uku na kamo wani abu nono ne na dabino na aljanna na gani na so in kamo in turo in baku da furga ce tashin kiyama kenan annabi tabbas wujanar sun tana nan wuta na nan aljanna na nan a da sai sun tabbatar da haka wannan ne mu asiri da nan da abu Allah kai mu da lafiya Allah ce gaba
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم الله سبحانه وتعالى يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الله سبحانه وتعالى نبا من ذنش أمرني كغير متنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كنا سوى مباقون ببن لاباري wani labari wanda ya kowa taɗe wani aiki asara aiki ɗan asara waye kowa asara na jan hankali ne na a ba su wane ne yake cikin ya kowa taɓewa wannan kun san cewa na sallallahu alaihi wasallam ya sa mutanen makka akan addini na annabi ibrahim addini ne aka cakuɗa da bid'a da shirka shi yasa mutane ke cewa eh ahlul fatara dan fatara ba su cikin wuta kaga kun ko cikin wani labari an ce mutanen makka manyan mutane ce yan wuta ne wanda ma annabi bai kusa ce yan wuta ne me yasa a makka akwai addini a makka akwai addini a nan barar zama a makka akwai addini akwai komi akwai risala shi yasa ake sa ɗan makka wuta annabi ka hanyar zuwa ɗan zabatanci annabi ana tabbatar da cewa wasu ɗan wuta ne da yawa ciki kuma na kusa da shi ha kenan makka akwai addini idan kun diba na sallallahu alaihi wasallama zaman da yi a makka har yi hijira ƙureshawa suna aikin haji da kowa ke yadda ake yin a yau illa kuna an takun abin da al'adun da iri amma yadda ake zuwa a hotar ranar takwas ga wata a tayi mina a je a yi arfa a je musdalifa a zo a yi jifa a zo a yi tawafi duk haka suke ƙureshawa kenan akwai addini a garin maka amma an gama shi da shirka da bid'a abu sabu aka kira shi da aka musu hukunci ba su cikin alifitara kina akwai addini kuma suna tunkawo tun da wannan gari garin annabi ibrahim ya salam sai su wanda manzo Allah ya samu a wannan zamani kamar da annabi Nuhu ya samu jama'a shi asalin duniya ita ta shekara dubu ba shekara da aka sanar kasa annabi Nuhu alaihi salam shine yazo daidai zamanin da shirka ta gama duniya sai su dan zamanin shi suke ga cewa waɗannan gumaka da ake sherowa ya auka nasara da ugu take wannan da take tsammanin asalin addinin ma haka yake Nuhu ne ka sabuwa dan haka suka isko azai to shi ma nan sallallahu alaihi wannan abin da ya same shi ya gaba da shi kwarai shawa na gargarin annabi Ibrahim ne suna alfahari da annabi ibrahim salam da suka tsammanin wannan addini su suke da tushen addini kenan abin da suka ga ana yi a wannan garin makka shine addinin allah ba su gano ba daga baya an canza abin addinin ba haka bai zo daga sama daga tushe sakatau a dawo da manzana zarba suke cewa ya kawo abu sabu ya kawo tsaro har abu shayin da yake addu'a a badar ne allah don yi mamar ka halakar da wanda ka saba abu Allah ka halakar da wanda ka saba abu jami ya yake nan masu sabu sun duka abu sama abu bai ga shi bai ga shi ne yake kama kuskure wannan wa kullum mata haka haka mutane da kasar rayuwa mutum bai ji ba tuci ana mai magana bai tsaya ya ji hankalin shi wani magana daga ina take ko ya shiga adawa ido rihe sai ji ba baban shi kakan shi kullum an kare bai ji ba saboda baban shi kakan shi yan me matsalan ma'ana da wadu da sanda magana adijan gari ne wanda yake da addini da ƙur'ani da malamai wannan abin yasa yana magana kenan to idan a yau aka yi magana addini kun yi ba abin da malamai suke ciki a yau na da magaran abin da ake da magaran kun tun da ba haka ba ka zo da shi ya ce sabuwa ka ka sabon abu ba a ba addini da yake hannunku ga ƙur'ani na a hannunka ga sunna nan ta hannunku amma abin da ake cikin a yanzu gadi ba ya saba da abin da ke cikin ƙura'ani ko sunna tun tambaye mutum ya misali abin da ka sanya ko a wani littafi ƙura'ani ko sunna tun da ka kawaidi har zuwa a kadari a ina ka samo sadaka uku da bakwai da arba'in da shekara saka ce samu maka babu amma yau baka yi ba sabon addini ya ce bai sadaka uku da bakwai to wace aita me yasa haka aka yi ana a da magaran da suka dauka abin addini ma haka yake na samu wani malami cikin malaman garin da masu wa'azi a wani gidan wata rediyo iya faɗa tuhon baki ai malam abdullahi iya cewa suna iya suka sadaka uku da bakwai da arba'in iya kaza kaza su ga garin suna hujjojinsu iya ta da take ta tafi da malam ka zo kana wannan jahili magana hujja mu muna neman hujja wallahi wallahi in hujja za mu mun faɗa mun kuku da bakwai mun faɗa mun kuku da bakwai menene zai fitar da mu in dai akwai kuku da bakwai sai mu yi matsala ba san hujja guda mu ita ka je zan baka hujja wallahi na je gidan shi kuma na je gidan shi ya dauko mun littafi na diba littafi a nan ɗaya magana magana sarrafa da bakwai da arba'in da magana cin karfata annabi ya karfata ta suna Allah sai da na je gidan shi ana tafi da almajirai sai ta yi ku tashi almajirai ta da bayan ta da su sai ya ɗauko mun ƙata littafi ƙata littafi na da sai ki ce mini to mana da ga hujjoji muna cikin bayani ya wuce wurin sai zuma ta suka sallama yace ina zuwa sai mana hekal su yazo mana hekal su kan kawa sai subhanallah sai ina zuwa ya je da sai kan ya dawo farko ya dauko hujjar wai hujjar annabi ya ta karwata suna wannan mai hujjar abin da yake hadisin da yake wurin kaddara ma ne kanta annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin haji sai biyo wani gari da ya biyo wannan garin wata mata ta ji manzan Allah ya zo garinsu sai ta zo da ɗanta a hannu ta ce ya rasu da wannan yaron tun da aka ashe shi har da kan bai magana kan kanka da cewa kada da mutum haka san kenan yaron tsohon yaro da bai magana da tun da kace tun da aka aike shi bai magana haka yaro ya girma ya kamar yaro bai magana annabi ya mai addu'a ta sallama Allah ya bashi lafiya ya yi aikin haji kuma sai da ya dawo garin wajen komawa da fasaje biyu garin ta zo ta ce yaro shi ne ta kame karwata a sabu da aka gaso mai karwata aka kame shi shi ne ce akwai wata to wai wani shi ne hujja annabi ya karwata suna da na gano don kai magandama da yi zo ta kasa malam kan sa ake malam wani ya ce annabi ta karwata suna eh haka ce haka suke cewa kaiwa shi ko shi ne gudu amma da na kama ya san kenan akwai na abu suna cewa malam wani ya ce a cikin wata suna a nan ba tukar da suna ya kafa ta mana biya na ce ta zo gani na gano da kanzu a nan tsakanin da Allah annabi cewa yaro tun aka yi haka ba yaro za mu ci a na ko alkuwa ce kadaran na aka yi shi annabi wuce da yake idan maka ya dawo suna ya zo ya ce a zara zai a nan ne ka na kafa ta suna da wallahi ya tabbatar da ba haka bane amma cewa ba Allah ba ake wa wallahi da kuna ana wani wa'azi a radio aka bai tana kai ko ga ta bana me matsayin annabi ya taɓa suna ya shuru kamar sai na yi shi ya shuru ta kamar mun mun ta mun mun nan mun nan ko mun nan ko mun nan sai ne shuru wa to ta mun mun nan kan annabi annabi ya saka ta suna ya saka ta ko ko shi ya saka ba bayani kuma haka ne ba Allah ya kira wa magana sarrafa ku da ku da sai kuma a littafi ne kuma littafi to kaga anan abin da ke littafin malamin yake cewa idan aka binne mamaci ana mai tambaya bayan kwana uku sai ya ce ya kamata da ka hadisin sai malamin yake ya kamata a mai sadaka a wannan rana bayan shi akwai tambaya bayan bayan sati bayan arba'in ya kamata a mai sadaka in ji malamin wanda ya rusa sai na cikin za a nan masu kari da Allah malam za a nan cewa na ɗaya ne ka imani ba ta ɓarar a duniya da malaman duniya tambaya nawa ake wa mamaci a kabari a gwada mai gidan aljanna ko gidan wuta tambaya guda ce daga an kare idan mai imani na tabe ce za a gwada mai gidan aljanna a tashi kiyama ruwan rikin da su ba shakka kan in dan wuta ne ma a gwada mai daga nan ya kare za a gwada mai gidan wuta a tashi kiyama ranar an ka tambaya ranar ta farko ta biyu ta uku ta bakwai ta shida arba'in kaga abun kaga bisa gamba ko bayan haka wannan bayanin sadaka kaga babu ko hadisi babu wani magana shi malamin da yake ta ya kamata a yi ba hadisi ba ne ba ita eh yan wasu kasu muna magana zai kodin haka a daga zagi kodin to wannan yan wasu ma mutanen makka nuna magana cewa garinmu kenan mutane sau da yawa suna ruɗuwa da matsayin garinsu aka musu wa'azi musu riba Allah ya dabe ya riba wane ne mu suka gada to abin da ya kai kwarin shawa suka allaka gado uwaye da kaka kai haka ne ya hankali yan uwa da malam wani kakana babana ko a garin mu hujja a wajen mai imani mai neman tsira duniya lahira Allah ya ci annabi ce wallahi da ka bar ka shiga ruhu uwaye da kaka duba ruwan Allah da kaka ba ruwan Allah da su duka yi zuwa sai kusa gaba da kusa boko hada alawa faru Allah da kai kusa an kai kwarai shama da an kai kwarai shama tamam haka ne mutane ku hankali suka mu uwayen mu Allah ga horta mu wanda kai ne hada Allah ga horta mu amma mu mu kokarin gyara kula ana wa'azi baka sai tsakana amma ka kanka ya lafi ko tsakanin shi da Allah ne kai kokarin ka gyara na da kalka kuma ta tsarka da na ba ka kuma ka sautu Allah ce ko wanda ta huce ba Allah kula da magana wa'azi baka sai kakana babana kai waye tsaye kai da kama Allah kullum kana kai barin zakana ba za ka shuru to kullun shawa ma haka suke wannan aqida cewa nan sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo sabuwa su suke kan addinin Ibrahim to wannan halake wannan jan hankali ka tabgagaya musu hal nunabbiukum bil akhsarina amala kuna so in ba ku labarin wanda suka yi kowa tace wani aiki da kowa tara da su Allah zai wani labari ya ce allazina zallata a ayyuhun fil hayatid duniya suna wanda aikinsu tun a rayuwar duniya aikin banzarki aikin daman ba shi fondation ba shi da tushe aikin duk a duniya ya lalace amma wahum ya sabu annahum yuhsinuna sana'a aikin banza kake a duniya amma sun san tsammanin aikin kwarin wannan duka wani nau'in hanya ba ta Allah ba duk wanda yake kan abun ba da hujja ba da Allah ba in ka wuce ne ma menene kan ya gada iya ga abin da gada shine kwarai haka zai ka nan daga bid'a alhaji suka suna ciki da Allah a wanda shi ne kullum ake kashe ga mutane akan magana hattara da bid'a kan su na bid'a shi a wajen shi yi yake yi da neman samun lada ko amma an kace bai yace maka sa annabi ma gaba daya wani ce ba bid'a amma iri iri ce akwai hasana akwai wata iri iri da raba ta bayan wani sallallahu alaihi wasallama dan hadarin wannan al'amari muhimmancin sanin koyi da manzon da Allah ya aiko yin ibada alƙashin karantar annabi sallallahu alaihi wasallama sai mafi yawan kudu ba ko ta juma'a ba ko ta wani ban taro sai ka wannan kalma فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هذا مسألة صلى الله عليه وسلم يجي وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار صدقني يقول ما يوكل كشان متى أن يكون هم كذي ما جي قلت كذا مغانا مغانا الله نتاهم الله قرآني فهو دمشي ما هي كيكاولا كرنتر واتي كرنتر واتي أنه صلى الله عليه وسلم shi ne gaskiya kura ƙura'ani da sunna ya ce kan wa sharar umar mahi sharar al'amari mahi lalata al'amari ya ce mu da satuha kirkire kirkire wani aka kirkira ya ce domin kullum dukkan dukkan wani kirkire kullum ta kullum mutum da mutum bida dukkan kirkire bida ta ne bida ce da abin da ka baya mace wa kullum bida'atin dalala dukan kuma bid'a bata ne ruwan da sai ta yi gudu da zata kuma finna kashin dukan mata kuma gidan wata za'a dan wani shi mun aiki ka shiga mutane kan ku da rudin mutane da hayaniya ba ruwan ana da hayaniyarka Allah ya aiko da manzon shi ya zo ya isar ga Qur'ani da giya nan duk wani rudu za a yi ranar za ta kare kanka ne za ka aji hankalinka ka shiru abin da ake ga maka yan wasu da yawa da mutane na adawa da ahlus sunna an ka mutum da Allah wa mai nan an su laihin mu ta maka abin ta yin kakanni mu ko kullum mu ayyuka ganin mu mai laihin ma ta maka a rike qur'ani da sunna da cikin gidajen a yi addini yadda ba na gada ba a yi addini da tushe da abin zaɓi na addini mu riba haka Allah ya ce haka manzon Allah ya ce shi ne kuma ganin mu ba ba mu da namu gada mace wani malam wani malam wani ko shehu wani a ba mu da namu ko duka kakannin mu ƙur'ani da sunna kuma su ma kan fahimta da magabata na ƙware babu a yi tsakar rana wanda da dan ya ilimi ya kirkira maka ibada wani ba shi na biyu ba to yan wata me ya abin rigima da mu dan Allah in dai ba halaka ba an ba rubin shi dan ba me ya rigima da ahlus sunna kai musulmi an ce kamar ƙur'anin da Allah ya sarkar maka kamar manzon da Allah ya aiko maka shi kuma kai alƙawari ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ma Allah alƙawari aka ce wannan alƙawari da kai nan kada Allah da ibada Muhammad shine manzo na Allah ka tsaya kan shi da kyau ka rike da kyau ya wadace ka maka shiga fada wai da wani mai wani magana ka san akwai rubin shi na me ne ya azuma shine kuma ba mu da namu ko ka kallon mu amma shi dan bid'a zai irin ilimin wannan shi na malam wani sai ayi haka yace malam wani alƙa da za malam wani kuma shi ya ga malam wani daga da malam ta Allah ta annabi amma amma wa kai ne wani zai tuhuma baka sa annabi ka akwai rurin shi dan akwai nazarin shi dan shi dan wa kai ne shi dan wa me wannan iya ce maka ba Allah da manzon Allah gaban Qur'ani su kuma mashi ma Qur'ani da sunna kar kai da ra'ayinka ya ji abin da kai ibada kai yaya Allah ya ce ya manzon Allah ce manzon Allah yayi abin a kace ga sahabbai na kai ya ka zo kai mutum ya ce maka kakar shi baban shi da malamin shi wa haka zama wa zama wa haka ce wa haka zama abin da ana rigima wa an kasa ganewa ana ganewa me ya kasa gane Allah ne ba a gano ba Qur'anin ko sai ba gano ba sai rudu Allah shaida mu yan wasu na rudan mutane da cewa bid'a akwai hasana ko sayyi'a ɗan uwa wannan magana ko da wani yanta kuskure ne shi magana ta yi kullum ta shi ta kullum da da duk bid'a ce dukkan ta dukkan bid'a ce da lalata ce to ne ce maka a akwai mai kyau to to wai wai wai ke magana kai da wani ko ba da wani annabi ne yace dukkan bid'a bata ce sai zo a akwai mai kyau to mu mutum ba da mutum sai kace ya zabe wannan ko kan sai da annabi annabi ne suka jayya idan an wa an ce misali da mutum da hira da ilmul kalam ƙarƙarin hira shi ka ajiye shi idan ni ban gano ba tafsirin sai mu koma me manzan Allah ya fassara abin aikace me sahabbai suka fassara wannan kalma me malikin ya fassara annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari kuma su ta tabbata yace man arata fi amrina hada ma yata minhu fa huwa raddun dole yake tsayar abu sabo cikin wannan lamarin namu abinda ba ciki yake in ma'ammi da ba su wata ruwa ta aisha ta musulunci suke cewa man amila amala lasa alai amruna huwa raddun duk wanda ya wani aiki ce amala da shi aikin da kai amma lasa alai amruna ba mu fice kai ba ba an da ce ba kai kai to an kai ma Allah ji bai kasance Allah bai bukata raddun kashi mu zana ji da aikin da kai ka ta man amila amala da aikin da kai shi annabi ya ce amma kai ba su wannan annabi ne ga sahabin sahabin kisar abdullahi bin umar sai ke cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'a an-nas hasan wannan sahabi ne kai mai kawo kuliya kullu kuliya ce akwai mai kyau wannan sahabi ne ibn umar ruwa ibn abi shayba yace duk dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna da mai kyau sahabi ne ko shi ma bai gano ba to ga imam malik rahimahullah imam malik in wa wallahi inda sun suna malikiya da shi da sun bida malik iya yake bida kore iya ka bida iya kai malik ba san bida shi ta yama ko da yake suka ba ta bida iya ka kama da bida malik ko iya ka haka bai limanci a wajen imam malik dan bida bai limanci malik ba da bida ba su ne suka kuma bid'a su ko suke bid'a ko wani shauka mu wani kawo bid'a ba mu da mai masu bid'a ko haka ce malaka waya hasana sai aka ji malaka da ce bid'a hasana ba malaka ya ce zama wallah ya ce mani tada fil islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna ar-rasul khana rasul لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مالك يجي دون wanda ya kirkiri ta da mani tada fil islam bid'ata duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin musulunci na sabo ya kirkira kuma ya ce abu ne hasan ka ce bid'a ce mai kyau ta kake ta kake ko ba ta ba da shi wannan yana magana mallaka ce faqad kalmar ta tabbatarwa hakika za'ama anna rasul kana risala to yace duk wanda ya wannan kalma akwai bid'a hasana yace hakika yace manzo Allah sai sama ya hadisi sakon Allah wannan malik ke wannan magana to sunan darimi hatta imam shafi sai sama kana kenan ba malik ne wannan magana duk wanda ya ce akwai bid'a hasana to matsayin shi ce ka kwadi a baka ko ba kwadi ba hukumcin ka kace manzo Allah ya haƙinci sakon Allah yace me yasa muke imam malik yace domin Allah mai girma da buwa nasu qur'ani hujja shi imam malik yace Allah mai girma da buwa yace al yawma a yau mu kowa istifaki ne na malaman tafsiri gaba daya can na da da na yanzu wani rana rana alfa ce wadda bayan da wata hudu da kwana goma na da wata hudu wata uku da kwana goma wata wata hudu da kwana goma na da yi bayan ko mu ci kwana ya wannan muharram ko aka yi safar aka yi muharram safar da awal Allah mai tuka ku an ta kullu kwana kusan kuma da zai a gaba ne haka rata ku da yake to wannan aya ta tabba a arfa hajjin ban kwana wanda ya ban kwana da kowa ita ko ba abin da ya rage shi ne malamin tun da Allah ya ce a yau na cika addini shi mana aka Allah ce al yawma aka mantu lakum dinakum a yau na cika muku addini shi ma da zai duk abin da yake babu shi na addini yake a wannan rana falakun din yau ne tana zama malami malami ne da yawa shekara ɗari ta farko a yi malami ɗarin farko zama na dubu da ɗari hudu da arba'in da yanzu malami a yashi zama mata da hudu ɗari farko cikin farkon ta biyu ne ya ce duk abin da na addini babu shi a rayuwar manzala yana raye ya ce a yau a zamani na zai zama to addini da mutu a zuwa ne shi dai Allah ga abin annabin ga abin yanzu sabon ga abin kare malikin ga bayanin da ba da sabuwa kuma in ma kace ba akwai sabuwa mai kyau ga matsayin kan imam malik rahim wallah in dai addini Allah ya cika dan in dai addini ya cika ko shirme ne kullum akwai shata ta kiyama in dai addini Allah ya cika shi da addini wanda haka kawai ne da da hira iya magana da baki da kake baruka ka wadatu da abin da Allah ya ce manzon Allah ce ka bauta abin da kai na ibada in zaka bauta ma Allah in waye baka hujja Allah ne ya ce manzon a wuri kaza da wuri kaza in ka neman iske Allah cikin kyakkyawan hali ka kula da hirar mutane kuma shi ne kiran ahlu sunna dare da rana a bauta ta mu Allah don ba mu da kira amma duk da nake kuma mutum ba kuskure ba amma manuwarmu ga ta abota ta mu Allah alƙashin Qur'ani da Sunna kuma bautar mu yi da yaya manzan da tafi suka yi akan fitar magabata na kwarai kuma shi ne kiran mu dare da rana to kenan kada anan duk wanda zai gaba da mu ba da mu yake gaba ba mu yau ne da muke tafiya wanda yake kanmu kuma ga dai Qur'ani a hannun kowa kuma hadisi mun mun kwashe kwashe hadisai ma sai suka inganta suke aiki sama sau kenan ka tambaye duk mai adawa da ahlus sunna ka tambaye shi ko malami burgaja ne sai malam a kira da ahlus sunna suke yi wanne ne babu hujja ba gaskiya ba ne ya gaya maka sai gaya maka wanne ne a kira da muke ne wanne ne ba haka ba ko ya shuru ko ya makarya akwai da wani wani wani wani wani wani ba muna kwada shi ne kudin kiran shi da kurmin wani a zo a bauta ma Allah yadda ga Qur'ani ka sunna kuma zana ya bari kuma duniya hudu na mun na mun ka abu da biyu da gurin da su ba ku ba bata hal abada Qur'ani da sunna ta wani zai kawo maka ba kan ibada ne ga Abdullah bin Mas'ud ka rubuta da wannan ibada to Allah zai ba wai yanzu ka san annabi Allah Allah zai baka dole shi kai gaggawa da salata kai kaza azumin ne ba kyau a komai a yake yadda aka yi shi wani abdullahi bin umar radi Allah wani ya atisha atisha sai ya tsaye sai wa abin da salatu salatu salatu salatu salatu yi salati da musulma da ya kare salatar shi sai bin umar ce to mu dai wannan abu musan shi ba to ثلاث ما كيو ثلاث اللي باكيو وانا بثلاث اللي باكيو 100 كيلو دينار وانا بثلاث يتقول انا باكي كوام انا باكي كوام با مثل مثل ثلاث باكي با ابا انا باكي كوام با يا اخو ابوكم كما كده بتسمع تقول الحمد لله لا كنا كان عطشا انا يا اخو انا الحمد لله لا كنا فما يصير تسرد تسرد ما يدوا ولا ما يدوا وانا سجد اه ياتي وانا سجد باكيو ناوا انا بثلاث باكيو اه شيء سكت ثلاثي با amma ba haka ba annabi ko annabi kenan sai ibn musayyib ya ga wani iya na tinori ba a tafajar bawon Allah kai hankali ba a wannan ita to Allah zai mu azaba dan na sallah sallah ta dai a wannan waje wannan abu an ji wannan abu an ji wannan wannan nan bid'a ita sai ibn musayyib sai to to sallah sallah ta dai dan na sallah Allah zai mu azaba dan na sallah ya ce a lakin mu azbaka bi khilaf sunnah Allah zai ma azaba dan ka saba sunna sama haka da wannan maganganu ibn masud ya samu suna suna zakar sai cikin sabbai ya cikin ibn masud ya gidan shi na ga huzaifa ne ya sami- ya samu a musa shari a kowar daga masallaci zuwa gidan ya ga wasu akan hanya sun wani wani ya shiga tsaka an cewa shi ana Allah an- ana ana ana ana kabar Allahu akbar Allahu akbar sai ce kabiru mi'a muka a gaba ɗari Allahu akbar haddu mi'a la ilaha illallah haka suke wani sahabi ne sahabi da kan sai wannan sahabi Abu Musa Ash'ari ya gano abun wani alaka ana kabbara ana hamidi iya ba su umarni ɗari ta sabi ɗari ta kabi ɗari ya sai sai iske ya wani musu wuce ka na ga wata sabuwa a kadashin ka su sabi na ga wata sabuwa ce me kai ya ce zo mu je mu je kan gari mu je da kan gari suka isko su wani a tsaka iya ai kabbara ɗari Allahu akbar Allahu akbar ta sabi ɗari subhanallah ba cikin me baki wata ai ya ganin su bin yace laqad ji'tum bi bid'ati zulman abu da mahmudu wa sabu ilman yace kun zo da bid'a wanda fi yace kun zo da bid'a ta zalunci ku yi magana ku yi da annabi sabai ibi zin kuke kaga wala awla mun ne ala khairi ne takamimu lin khair la yasibu no min wala khairi tawba no min wala khairi irzashi wasu suna yin suna ne wasu ne mana suna maladani shi ya wada kaga ai ce to ya wada kafara ya wada zikiri a zikirin ba haka ba aka ce shi hakinan wa ibada ana yin su yadda aka ce shi ne mai neman lada ya bauta mu Allah yadda abin ya zo ba da hira ba ba da akala ba wani shi ne kira ahalu sunna ko san wa la kula halu muna kira ne a gyara a zo a rike qur'an da kowa da shi sunna kowa ya mun cike ta a zo mu da da wannan bautar Allah amma matuƙa za a kawo za a yi kuma kowa ya yi na kakana na babana na yan garin muka sai kuma Allah kai mu lahiya lahiya da kai mata imani daban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine Allah ba labari da yake kul hal nabiyukum bil akhsarin a'mala ce musu kuna son ba ku labarin wanda suka yi kowa tafe wani aiki ga suna allazina zallat a'yun fil hayatid dunya sun da aiki su tan a duniya ya lalace amma wa hum yahsabun annahum yusinu sun'a suna tsammanin aikin su suke tsakiya ci gaba da rama
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه تقول هذا bautar Allah su kure shi a kan zamanin babban abun su ba bisa ka da shirka ce gaba sai akwai shirka ba ta fita ba ba bai shirka ce babba ka wuce shi ma ba yace waɗannan waɗanda suke kan banna suna tsammanin akan shiriya suke aiki mai kyau suke sun suka kafirce ma ubangijin su kafirce ma ayoyin ubangiji da gamuwa da Allah fa habitat a'malu sai aikin su ya lalace tun daga duniya dan haka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wa la gobe qiyama ko awo ba ta rabata ko sai wuta kai sai barka da awo babu ko min awon dan ke lalace mai aikin alkhairi ne da shari da banna da alkhairi ke za ku saba Allah amma aka yi shirka to da ba ba alheri shirka da ma ta rushe kudi dan haka yan ba su da abun awo wata ruwa da sanar ke ba da labarin cewa lahira ana awo na aiki ana awo na daraja na kima Allah na auna bayi da kima da wata shirin bukari ko cikin imam musulun na karuwaya mazana sanar ke cewa za a zo da gobe kiyama da mutum a nan duniya ƙato ne ya ci ya ƙoshi jika ƙato ɗin amma ce za a zo a wajen ma'aunin Allah bai kai yawunin sabro ba rufin Allah ya kai da ba daraja ba yawunin ya zuba wani annan sallar salama sana tare da sahabbai ibn mas'ud ko ibn mas'ud sai da dan kadan shi ba wace ba wada ba duka kadan ne ba ibn mas'ud a shi kawo wada mutum ne kamar yadda yake ko shi dan kadan ne duka shi dan karimi ne ibn mas'ud ibn mas'ud iya saman icce kada suka ji ba suka ji kawo kawo shi sai suka ji kawo dariya annabi ta kuna dariya ko ibn mas'ud ta siri siri sai kawo nashi guda biyu a wajen Allah sun yi dutsen Uhud kirariya da daraja kima a wajen Allah eh babu kima mataka ba imani ba ka daraja a wajen Allah Allah ce zalika jazaohum jahannam ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي
ce zalika wannan sakamako da Allah ya musu jaza'un shine wannan shine sakamakon su sakamakon jahannama bima kafaru dalilin kafirce ma Allah wattaqadu ayati wa rusuli huzwa musun doki ayoyi na da manzalina abun ma izgi shekara da haka Allah ta gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah ce innal ladina amanu wa amilu salihat kaji an kada magana kawure masu kirkire masu bin shirme suna suna kware ko Allah ka tabbatar maka innal ladina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kana lahum jannatul firdaus nuzula Allah tabbatar musu suna da aljanna al-firdaus annabi ya ce ita ce aljanna to zuri aljanna ya ce Allah Allah bashi babban sai ma yace ce mai dan da aljanna a cikin kullu aljanna suna da aljanna al-firdaus nuzula ita ce ma'ana wurin cin liyafa nan cikin akwai liyafa ta musamman a gidan a gidan aljanna firdaus kuma wannan ba ya dawo bane ba khalidina fiha an je har abada ne za su dawoma a ciki kuma wuri ne wanda ni'imar ta wuce a ce ka kosa haka kauro kayan sabon gida da kaura a ce la yaba guna an hiwala ala ce ba ta buƙatar kaura canjin wuri a dana a ba ta buƙatar kaura na za ta abin da wannan ci gaba
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
ɗan wa'ana Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar mana da girman shi da girman kalmomin shi girman kudurar shi Allah ce da ya musu kul law kana la ba'du midadan li kalimati rabbi inda za a sa teku teku ta duniya ta zamanto midadan tawada ce abin rubutu ne ruwan ruwan rubutu ne ana a rika rubutu aka rubuta kalmomi na Allah kurin Allah al-aziz ne al-jabbar ne al-mutakabbir to a wani subu aka rubuta aka rubutawa yace la nafita al-bahar qabl an tanfada kalimatu rabbi da wannan teku za ta kare ana rubutu kalmomin Allah ba su kare ba tekun za ta kare ba ta kare ba ce walau ji'ina bi mithlihi madada ko da kuka wani tekun a kawo limki sama limki sun nuna cewa lau an mafi al'adun min shajar ta kalamun
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Allah ce walau an mafad min shajaratun alam inda duk itan da suke duniya gaba daya ashe a heke su a yi alƙalami abin rubutu ya ce wani bahar ya muddu kuma tekun duniya ita ce tawadar itan duniya gaba daya alƙalami ne a rika rubuta kalmomin Allah ya ce min ba da ta ba ta abubuwar bayan tekun duniya ce min ba bayan wani tekun na duniya a kace ku bakwai na duniya a rika rubuta kalmomin Allah yace ma na fitar kalimatullah za a yi ta rubutu ita ya kare alƙalamin ya cinye tekun ta kare amma kalmar Allah ba kare rubuta ta ba a cikin nan la azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne abin da ya so ke yi kuma Allah mai hikima ne kuma dole mu girma Allah subhanahu wa ta'ala wannan kun kalmomin ne ba ma'ana su ba za a ta rubutawa a ta rubuta ita duniya da alƙalami ne da kun duniya ta bakwacinta za su ƙare da ruwan da alƙalamin amma kalmar Allah ba ta ƙare lalace gaba
قل إنما وإلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
Allah ce ƙaunar ga yawon ɗan wannan ku shurara da cewa ke magana wa ake wa magana. Allah subhanahu wa ta'ala ke magana dawa da manzon sallallahu alaihi wasallam. Gaya musu, bai bashi umarnin gaya musu, innama ana basharun musulun. Gaya musu ni Allah ya hasale matsayin shi, ni wakin nan wannan mutum ne basharun kuma ce musulukum kamar ku to Allah ke magana ya ce gaya musu kai mutum ne kamar su in wajen mai hankali ya san abin da ake yi nan ne wa aka aka fasa ya ce ai ɗan izada sun ce ana mutum ne wai kamar su eh haka Allah ya ce kamar mu ana magana wajen halitta mutum ne basharun ba ana maganar matsayi bane ba ko daraja amma dan ma kirki da suka wai da aka kara a sai a dubu da kaman su to Allah ya ji kaman gujin nan Allah ya amma haka haka tambaye mu kaman mu wajen mu sai mu gaya maka wajen halitta ba daraja ba daraja din wa kowa ya sani kuma muna bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani wanda ba ga ta hatta da ba mun wai ku bari ba an zama wa kansu gaba ɗaya ya ce ni ne sai da wani adam gaba ɗayan adam ni ne shugaban kowa ɗan adam duniya haka lahira ya ce hatta a ranar lahira amma da abu da su dogon yanwa wani zai gaga daga kowa an zama tun daga adam adam nu ibrahim musa isa kowa ya kasa za mu iyawa ta yi zahi ko yi kiyama ko ta yi zahi mace ni ne za a zo waje na ya ce ana laha ana laha ana laha ni ke da wannan matsayi na neman ceto ga duniya gaba daya ana ba mu zanu ya ce zan je karkashin al'arshi in fada yi sujada ya ce in yabi Allah da wasu kalmomi ta kalmomin har a yanzu ban san su ba lokacin da na sujada ga Allah Allah zai tusa mun kalmomin zan yabi Allah iyakar yabo ya muhammad irfa a kasa ya muhammad daga kanka ishi ba shafa ka nemi ceto a baka ceto tilini da wannan yace hatta a gidan aljanna aljanna a hibabin shiga yace ni ne horkon zuwa kofar aljanna ki zan ji ta fa astaftu zan nema a bude a ce waye in ce mutum muhammad mai gadin aljanna yace bikka umirtu ala amsa da da kabla kai aka mu umarni kan bude ma kowa aljanna ka hin kai shine farkon shiga Allah samu biyo baya ka ka shi gaba ko yace ita ma a gidan aljanna daraja kololuwar ka ta goda ta yace ni nake da wannan matsayi shine wasila wannan za ta yi mun ce kamar mu ne wallahi ƙarya suke ba mu ce ba shugaban kowa ne mu yan biyu ne muna fata mun zama bishiya shiga aljanna gaba daya Allah sa dan wannan shine gaskiyar magana ita ga ya musu kul inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku amma yuha ilayya kaji ana mun wahayi ko abin da ke ga muku annama ilahukum ilahu wahid magana guda cewa abun bautar ku abun bautar ɗaya ne tak ba na biyu dan haka faman kana yarju da qawra bihi duk mai neman gamuwa da Allah kyakkyawan hali samu da mota fali ya amala amalan sanya ya yi aiki aiki na gari in wa a cikin wa zai isa nan aiki na kwarai in ba manzon da Allah ya aiko ba nan ake samun hadarin bid'a dan kai wani aiki ba Allah ba ya ce a yi ba wanda ya aiko ba ya ce a yi wani ne kurin dan kabba ta kai eh shi ne asararsa amma garanti aikin da Allah ya ce anan shi ne aiki na gari to duk mai neman gamuwa da Allah cikin kyakkyawan hali bal ya amal amalan salih ya aiki aiki na kwarai yan wa'in da ake da to nan cikin risa ga gaya maka imani bai wahe da kalma kalma da ba ta yi wahe da he- ma'ana he da aƙida da zuciya yace da kalma da da zuciyar da kalmar he ka dashi he kai aiki na kwarai da yace da imanin na zuciya da kalmar da aiki na kwarai he in sun dace da sunna ana littafin nan risala ita da da zai da a rubuta mana amma za a ji littafin daban su daban wani zai wani wani zai wani Allah inda an haɗe da risala a shiga daji na ba shiga daji kurin duk karatun daban su daban kurin tuwa tuwa da addini da addini kurin Allah shi da mu ta da haka kenan fali ya amana amana saliya ya aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbi ahad kaka gama kowa kakku gama kowa da bautar Allah za a mulkin Allah ne ka a gama kowa da shi Allah ce ni ne muke da sauƙi barin tare Allah ta tare ya ce duk aikin da kai Allah ce idan ka gama wannan ne zai wani faru Allah da shi can kai da wata wanda ka gama da shi Allah ya kai gama shi da wani dan wani lokacin da Allah taimake mu Allah ta fuskan sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته